بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
da to ni abin da ya dame ni abin da zamu karanta din na ibnu taymiyyah zamu karanta na kasan kuma na malam usaymin to sai ku je gida a cikin muraja'a da muzakara sai ku rinka karantawa don ku daɗa samun haske da ƙarin bayani illa wani abin da zamu iya buƙatar sa a hanya na ƙarin haske da bayani to zamu iya karantawa akwai ɗaliban da muke karatun dare da suna na laraba su ina jin ai mun sauke littafin nan mun sauke shi da su mun gama shi tabbas ba zan manta ba na na san mun kammala shi ba ka ba littafi ne mai wahala ba littafi ne mai ilimi da yawa mai amfani kuma gaskiya za ka samu haske da yawa in dai za ka fassara alqur'ani ta dalilin shi kun shirya mu gani to wa bihi nasta'in muna neman taimakon Allah talatin da ɗaya na ne ake haka na santa malam yace alhamdulillah rabbi yassir wa a'in bi rahmatik bismillahir rahmanir rahim rabbi yassir wa a'in bi rahmatik shi ne farkon littafi abin da yake ne a fara alhamdulillah نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من فاتن الله اذا زوج يجي لنا وعلم من زكاه wajen fahimtar maganganun na ibn taymiya din kuma sa albarka cikin abin da zamu faɗa kuma sa zamu faɗa ne dan shi kuma ya ƙara mana wato wato dace da tawfiji wajen faɗin daidai duk abin da yake na kuskure ne Allah ko da mu a kai domin da ku gaba ta yace bismillahir rahmanir rahim rabbi yassir ya Allah ka sauƙaƙa kun ga wannan shine ba'ab na salafu salih magabata na ƙwarai in za su rubutu Allah ka sauƙaƙa don kowa ya kamata ne masaukin ubangiji wa in ka taimaka da rahmatika da rahmarka alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu idan ya tabbata ga Allah muna neman agajin sa kuma na neman gafarar sa wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman Allah ya tsare mu daga sharri sharri na kawukan mu wa min sayyiati a'malina kuma Allah ya kiyaye mu daga munanan ayyukan mu man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وان الله يشير da shi ba wanda yake banta da shi wanda kuma Allah ya batar da shi fa wanda yake shirye da shi wannan gaskiya ne wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama taslima shaidawa muke yi babu abota cancanta sai Allah shi kadai yake tsaya ɗaya tilo kuma Allah Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne ina da aminci Allah ya tabbata a gare shi da sallama amma ba malam yace bayan haka fa dan sa'ala ni babul ikhwani kaga littafin ma ashe tambayar sa aka yi yace yace wani uwa wannan ikhwan da fada da bai amma yace fa kad sa'ala ni ba'd tullabina saboda tawadu'i yace koya maka kai dalibin ilimi kullum ka zama mai mai tawadu'i dalibin ka kai ya zama kamar kana cin shi abokinka dan uwana an aktuba له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن وللآمن وللأنقوى يا تنبيه الرمو تامس وسكائد دي فوملس كنا بذات كيما كيشي وجن فهمت القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه kuma ka'idojin za su taimaka masa wajen sanin tafsirin qur'ani da ma'anoninsa wa tamyizi fi manquli zalika wa ma'qulihi baina al-haqq wa anwa' al-abatil kuma wannan ka'idoji za su taimaka su rarrabe masa tsakanin abinda aka nakalto shi da kuma abinda a hankali ke iya fahimtarsa na gaskiya da kuma nau'i nau'i na ƙarya akwai abubuwa na gaskiya akwai abubuwa kuma na ƙarya da makaryata suka shigar ta fata ana fahimta a nan gari kenan malam yana nuna mana shi tafsirin alqur'ani nau'i biyu da akwai nakali akwai akali da nakali da ne da akali to amma dole ne a tafsirin al'akali la yukhalifu at-tafsir nakali tafsiri na hankali kada ya saba wa na nafsi din ina fata ana fahimta saboda ali anna tafsirin nakali muqaddamun alaihi kenan sai an fara gabatar da tafsiri na nafi wanda aka matsaito akan gabatar da na hankali za mu gani magana akan yaya hankalin zai iya shigowa saboda hankali sun ce ya shigo ya alhaƙwar shima'atu wa shahawat ما يحرمها الوصول إلى معرفة الحق بخلاف المنقول إن ابن عثيمين على مسرعنا والتنبيه على الدليل الفاضل فاصل بين الأقاويل ka'idojin da za su taimaka dole amfanin ka'idojin littafin kenan ko za su fadakar dangane da dalili wanda yake rarrabewa bainal akawi a tsakanin zantuttuka bainal akawi فإن الكتب المصنفة في التفسير مشهورة بالبث والثمين والباطل الواضح والحق المبين مشحونة بالغث والثمين والباطل الواضح والحق المبين لتتفن تفسيري أتكسك da ainihin alghas wa samin kamar da abin da yake kashi da tsoka da kyakkyawa da mummuna laraba sukan faɗi haka alghas wa samin littattafan tafsiri da kake gani akwai abubuwa fa marasa kyau da masu kyau a ciki dole sai ka yi karatu za ka iya bambanta wanne ne mai kyan dan kada ka je ka dirka mutane maganganu marasa kyau ka ce ai ka karanta a littafin tafsiri ne wal batil al wadihi wal haqq al mubin kuma akwai abin da yake batacce ne a bayyane abu ne batacce da kuma wanda yake na gaskiya a bayyane al batil al wadih barna ce a fili wal haqqil mubin da kuma gaskiya bayyananne duk akwai to sai sai ce wal ilmu imma naqlun musaddaqun an ma'sumin wa imma qawlun alayhi dalilun ma'lum وما سوى ذلك فإما مسيف مردود وإما موقوف لا يؤلم أنه يحرج ولا منين بهرج ولا منقوط وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين ما ليك cewa shi ilimi ko dai ya zamanto abin gaskatawa ne aka ciro shi daga ma'asum shine annabi ko kuma ya zama kaulun alaihi dalilun ma'lum zance ne wanda yake akwai dalili sananne a kansa ma'ana maganganun sahabbai da maganganun tabi'ai kuma akwai dalili na hankali ko dalili na nafsi a kai amma duk wanda ba wannan ba to ko dai ya zamanto muzayyaf mardut an ce muzayyaf abin da yake wato najabu mara kyau abin juyarwa ko ko ya zama mawqufun la yu'lamu annahu bahrajun wala manqut ko dai ya zamanto an san shi na barna ne ba na daidai ba ne ko kuma ya zama abu ne da za a yi tawakufi a kansa ba a san cewa abu ne wanda yake zai iya kubutarwa ko kuma za a yi nakadi a kansa ba abin da yake kubutacce ne ko ko za a iya challenging a kansa kasa akwai ilimin da an kawo shi sai a yi tawakufi ina fata ana fahimta yawwa maganganun malamai a cikin littafan tafsiri akwai isra'iliyat kasan nabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam cewa la tusaddiquhum wa la tukadzibu kada ku gaskata su kada ku karyata su to kaga wannan zai zama shigin misalin la yulamu annahu bahraj wala manqut to yace wa hajatul ummati ma sa ila fahmil qur'ani al'umma buƙatarta tana da tsanani su fahimci alƙur'ani haka ne huwa shi littafin malam zai yabi alƙur'ani hablullahi matin wa zikirul hakim wa siratul mustaqim alladhi la tazigu bihi al-ahwa'u wa la taltabisu bihi al-alsun wa la yakhlaqu an kathrati at-tardid wa la tanqadi ajaibuhu wa la yashba'u minhu al-ulama man qala bihi sadaq wa man amila bihi ujur ujur ومن حكم عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ابن تيمية كير ya ce bukatar mutane tana da tsanani a kan su fahimci alkur'ani shine igiyar Allah mai ƙarfi hablullahi almatinu sannan kuma shine azzikirul hakimu ambaton Allah mai hikima a ciki siratul mustaqim hanya ce madaidaiciya shine qur'ani wanda la tazigu bihi al ahwa soyayya zukata baya kautar da qur'ani ra'ayin wani zai canja qur'ani la wala taltabisu bihi al-alsun harasa ba sa cakudar da shi bai rabi zai karanta ba wushi ba fulatani kowa ma zai karanta wala ya khalaqu an kasrati tarjid yawan karanta shi baya sa ya tsufa yanzu riga an kana yawan sata za ta tsufa amma tunda aka yi aka saukar da qur'ani ake karanta shi ya tsufa bai tsufa kuma kullum an karanta ma sai ka je kamar baka taba jin sa ba daɗi wala tanqadi ajaibuhu abubuwan mamaki na alkur'ani da mu'jizozinsa ba sa karewa wala yashba'u minhu ulama kaji fa malamai ba sa koshi da alkur'ani basanin qur'ani masoyin qur'ani baya koshi da shi kullum sai ka yi tilawa wannan lalle sifofi ne tabbas na alkur'ani ko man qala bihi sadaq wanda ya magana da qur'ani yayi gaskiya wa man amila bihi ujir wanda ya aiki da qur'ani zai samu lada wa man hakama bihi kenan adal wanda ya hukunce da qur'ani yayi adalci wa man da'a ilayhi hudiya wanda ya kira zuwa qur'ani an shirye da shi ila siratul mustaqim wanda aka kira shi ko wanda ya kira zuwa qur'ani ya shiryarwa zuwa hanya ta daidai wa man taraka min jabbarin qasama Allah duk wanda saboda jabberanci da girman kai da nuna isa ya bar alkur'ani Allah zai karya shi shine ya kasama Allah wa man ibtaga al-huda fi ghayrihi adallahu Allah duk wanda ya nemi shari'a a cikin wani alkur'ani ka ji malam duk wanda ya nemi ya samu shari'a a cikin wani qur'ani to Allah tabaraka wa ta'ala zai batar da shi ya ma bata ya bar hanya saboda Allah ce fa imma yatiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wanda ya bi shiriyata minni hudan ai qur'ani kenan wanda ya bi shiriyata baya bata baya zaman cewa shaqi wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma wanda ya kawo da kai dangane da ambatona yana da rayuwa danka mai kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma za mu tashe shi ran tashin kiyama makahu qala rabbi zai ce ya ubangiji lima saboda me hashartani a'ma wa qad kuntu basira ya akai ka tashe ni ina makahu kuma da ina gani qala kadhalika atatka ayatuna kamar haka ayoyin mu suka zo maka qur'ani kenan aika kadhalika atatka qur'anuna فنسيتها فنسيتها فتركتها سيك بالقرآن النسيان هنا بمعنى الترك وكذلك اليوم تنسى أي وكذلك اليوم تترك كما هكذا لابدك يا وانا كشنكا فرجاءكم من الله نور وكتاب مبين شيني فقرآني نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام da wannan ne wanda ya bai yardar Allah ya bi alkur'ani Allah zai shirye da shi subulas salami hanyoyi na samun aminci wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi idnihi kuma Allah zai fitar da mutane daga duhu zuwa haske da izinin sa wa yadim ila siratal mustaqim kuma Allah zai shirye da su zuwa ga hanya madaidaiciya kuma Allah ya faɗa kasan ibnu taymiya fa da qur'ani ba ba wasa alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka shine me qur'ani litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur ka fitar da mutane da qur'ani daga duhu zuwa haske bi idnin rabbihim ila siratil azizil hamid da idnin ubangijin su ga hanya ta wato al-azizi Allah kenan al-hamidi Allah kenan mabwayi abun godewa Allahi alladhi wa me sai ce Allahi saboda sifar al-azizi ne siratil azizi al-hamidi Allahi alladhi sarka ce Allahu ana nufin wannan Allah shine al-azizu al-hamid din Allahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi gaskiya kenan wa qala wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal imanu walakin ja'alnahu nuran me nuran din qur'ani na hadibihi man nasha'u min ibadina wa innaka kai dai manzon Allah la tahdi wallahi kana shiryarwa ila siratin mustaqim wanda yabi manzon Allah ya dace mala siratil lahi allazi ha menene siratul mustaqim shine siratil lahi allazi hanyar Allah nan da shine Allah da lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ala ila Allah tafsirul umur saurara zuwa ga Allah al'amuran sai komawa gaba daya wa kad katabtu hadhihi al muqaddima Allah ji kammala yace na rubuta wannan muqaddima ko muqaddima ko muqaddama mukhtasaratan samari ne a takaice ne bi hasabi taysirillahi ta'ala iya gwargwadon yadda Allah ya sare mu malam bawa baya abinda Allah bai masa ba min imla'il fu'at kaji fa wannan abin da zuciya ta mun shifta ne imla'il fuad zuciya ce ta yi masa shifta abin da zuciya kuna take gaya mai shine ke ba wai wani littafi ya je ya je bude yana karanta ba da ka wallahu alhadi ila sabilir rashad Allah shine mai shiryarwa zuwa ga hanya ta shirya din shi kenan sai mu tsaya anan da yace faslu fi anna nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana li ashabihi ma'anil qur'an kaji abin malam yace faslun wannan wani fasali ne to an ga wurin ko ba gani ba nam faslun fi anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama bayyana li ashabihi ma'anil qur'an wannan fasali ne da yake magana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana wa sahabbansa ma'anonin alkur'ani wani zai iya tambayan ga shin annabi ya yi tafsiri ko ba ka bane sai يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن واجبيني أسني cewa manzon Allah tabbas ya bayyana wa sahabbansa ma'anonin alqur'ani wajibi ne ku yadda da wannan to tunda ai Allah ya turo shi ne da yayi bayanin shi alkur'ani din ko ko ba ka bane to bai kamata a ce ko ya koma ai bai bayanin sa ba kama bayyana lahum alfazahu kamar yadda ya musu bayanin lafazi yanzu akwai jayayya akan cewa annabi ya koya sabai lafazin alkur'ani to da bai koya musu baya akai har kuma kuka haddace ai ya koya wa sabbai ne suka koya almajiran su ma suka koya almajiran su har kuma kuka samu to kamar yadda ibnu taymiya yana so ya nuna mana cewa kamar yadda annabi ya koyar da lafazin alqur'ani haka kuma annabi ya koyar da me ma'ana alqur'ani فقوله لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا da Allah ya faɗa cewa a cikin suratul nahl mun saukan maka da alkur'ani ne litu bayyana ne nasu dan kai mutane bayani ma nuzila ilaihim abin da aka saukar gare su yatanawalu hadha wa hadha ya kunshi wannan da wannan kamar ya wannan da wannan ya yi bayanin lafazi haza dan farko lafazi haza na biyu fa ma'ana to ka gane magana ibn taymiya tana da wannan sarka din yatanawalu hadha wa hadha me hadha wa hadha karka ce ya sha haza to wa kad qala abu abdurrahman sulami abu abdurrahman sulami abdullah ibn habib ibn rabi al-kufi al-muqri wannan an haife shi a rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu a shekara ta 72 kamar yadda malamai suka faɗa to amma ana cewa babansa ne sabi shi ba sabi bane yace haddathana alladhina kanu yaqra'una alquran wanda suke koya mana qur'ani sun zantar da mu ka Usman ibn Affan kama Usman ibn Affan ɗaya kenan kaji manyan manyan malaman qur'ani wa Abdullahi ibn Mas'ud kaji na biyu wa ghairihima su suka ba mu labari annahum kanu idza ta'allamu min annabi 10 ayat 10 ayat idan sun koyi ayoyi daidai da ayoyi guda goma daga annabi sallallahu alaihi wasallama lam yatajawazuha ba sa ƙetare waɗannan ayoyi ɗin hatta ya ta'allamu ma fiha min al-ilmi wal amal sai sun koyi abin da ke cikin wannan ayoyi na ilimi da aiki kaga ashe an koya musu ma'ana kenan da ba a koya musu ma'ana ba ai kaga da ba za a ba za a ba za su ce ba za a ce su tsaya sai sun gama aiki ba qalu fata'allamana alqur'ana wal ilma wal amala jami'an sai suka ce sai muka koyi alqur'ani da ilimi da aiki tare gaba daya wannan ibn abi shayba fa da wannan a cikin musannaf dinsa musannaf na ibn abi shayba haka ibn jarir tabari shi ma ya fitar da shi a cikin tafsirinsa to a nan gurin wannan yana nuna mana cewa shi annabi ya koya musu hatta ma'anoni saboda akwai waɗanda suke cewa ai kuna ma yin tafsirin alqur'ani huwa bid'a ne yaushe annabi ya fassara qur'ani kaji kai dan Allah to ya in bai fassara musu ba yaya aka suka san ma'anarsa suke aiki da shi ina ce sai an karanta an fassara ma za ka san aiki da shi insha Allah walihada kanu yabquna muddatan fi hibdi sura ai shi yasa ya zamanto wato suna dadewa shine yabquna muddatan suna saura su dade wani lokaci wajen haddace sura sura ɗaya sahabbai suna dadewa wajen haddace ta saboda su suna hadda ne mu yanzu haddar da muke yi muna haddan lafazin ne kurum amma ba mu haddace ma'ana su ko suna haddacewa ne tare da lafazin da ma'anar da aiki abu uku suke kaga shi yasa haddasa take dadewa to shi yasa za ku sha mamaki idan an ce wai wani ya dade a cikin suratul baqara yayi kaza ko ya dade a cikin sura kaza ga misali nan wa qala anas anas yana cewa kana rajulu idza qara al baqara mu a cikin mu mutum idan ya karanta baqara wa ali imrana idan ya karanta baqara ya haddace ta ya haddace ali imrana jalla fi a'yunina sai mu ganshi babba a idan mu wannan imam ahmad ya fitar da wannan asar din asalin sa yana cikin bukhari da muslim kaga anan gurin wannan yana nuna mana ashe mahaddacin bakara da ali imran babba ne mu ko yanzu mai qur'anin ma sai ga sai ga ba kowa bane ma an zo ana ana neman abu na aka ce ga malami na mana mana wani malami yau wani malami aka ce gashi nan mahaddacin qur'ani shi da Allah ba wannan ake ne amma wanda yake da digiri akan turanci digiri akan boko to wannan shine malami sai ka je ka da hadda qur'anin ka a makaranta za a dauke ka mahaddaci ne za a dauke ka aiki kai dai kana da certificate na hadda qur'ani wani ya zo da digiri albashin dan digiri sai ya ninka ka sau nawa sai dai a makaranta ta addini mu dai nan makaranta Usman bin Affan alhamdulillah duk malami mahaddacin alqur'ani ana bashi albashin mai digiri ne ko ko baka zo da takarda ko ta tsire ba in dai ka zo da shaida ka haddace qur'ani to albashin ka na mai digiri digiri to ya kamata malam jafar ya ce ya ce haka za Allah ji kan malam Allah sa wasu masu dauka su su yi ta yi wa aqama ibn umar ala hibzil baqara iddata sinin abdullahi dan umar ko kafin ya haddace suratul baqara sai dai ɗebi shekaru ai an yi karatu an faɗi wannan sai wani ce ka wannan bai da ƙarfin hadda ne akan baqara kawai sai dai shekaru a'a su hadda suke yi tare da ma'ana tare da aiki in sun yi aya goma sai sun tsaya sun aikace ta tsaf sannan kuma sai su zo su me su shiga wata da haka Abdullahi dan Umar yayi shekaru wajen haddar baqara haka Imam Malik ya ambata a cikin muwatta Imam al-Baihaqi ya isar da isnadin ya hada shi sai dai bi isnadai ne za'ifai ne isnadin su mai rauni ne waɗannan maganganu ɗin guda biyu وذلك أن الله تعالى قال ابن تيمية يا دما دان الله يا كتاب أنزل الله إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ai ayoyi ne littafi ne da muka saukar da shi mai albarka don ai tadabburin ayoyi mana a bi ma'anoni afala ya tadabbarun alqur'ana amma ala qulubin aqfaluha da fadin sa afalam yadabbaru alqawla wa tadabburu kalami biduni fahmi ma'anihi la yumkin ibnu taymiya ce ai ba zai yi ba mutum ya tadabburin ma'ana ai yi tadabburin zance ba tare da ya fahimci ma'ana ba kenan gurin ibnu taymiya dan kaje ka haddace alqur'ani baka san ma'anonin sa ba to sai dai addu'a kuma Allah ce ina gargawa ina muhaddasa wajibi ne wanda ya haddace qur'ani kuma ya je koma amma yanzu kaga abin da ake karantawa gardawa wai wai idan mutum ya je wai wai in kana hadda qur'ani wai in ka dauki littafi kana yi wai ta wannan ya lalace malam mun yi karatun allo lokacin muna yin karatun allo muna hadda to muna dauka muna hadawa da littafi abokanan karatun mu waɗanda suke gardawa ne a lokacin gani suke mu lalatattu ne ma ta ji wai wai littafi wai ilimi ka rike qur'ani ya ishe ka shi yasa garbin nan zaka ga iya qur'anin nan shi ya sani wannan aqida ta da qur'anin shine to ga ibnu taymiya ce wa tadabburil kalami biduni fahmi ma'anihi la yumkin وكذلك قال الله تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا يتي لعلكم تعقلون دم هنكلتا أشكي سورة يوسف وعقل الكلام تو يعني هنكلتا زنشي متضمن لفهمه يا كن شفا يندسا نقف هنا إن شاء الله لا لا ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه sanannen abu ne dukkan wani zance abin da ake nufi da shi shine a fahimci ma'anarsa ko duna mujarrad alfazi ba wai kawai ka rike lafazin ba wannan raddi ne ga gardawa wanda suke ɗiban qur'ani gayarsa kurum su adalci sanannen abu ne duk abin da ake nufi na zance ka fahimci ma'anar zancen ba wai kawai alfaz din ba ka hadace qur'ani amma baka san ma'anarsa ba ya aka yi wal qur'anu aula bi zalika al qur'ani shi fi cancanta akan haka وأيضا هكا كمدو فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا العادة تاهنا على أدنشي mutane su karanta littafi fi fannin min ilmi a wani fanni cikin ilimi ka tibbi wal hisabi kamar tib medicine ilimin me ake cewa da Hausa ilimin likitanci wal hisabi ko mathematics lissafi ko accountancy mutum ya karanta wannan amma wala ya tashrihu wala ya tashrihu ba za su iya shari'in sa ba a zai yi ka karanta likitanci an kama wata formula a likitanci ka warware ba za ka iya ba to ka je ka haddasa qur'ani an baka aya ka ce a wallahi alamu bi muladi mun yi karatu a gurin malaman da ko aya aka ji a littafin fiqh wallahi ba sa fassara ko idan ka ga aya ce kar ka arsa kar ka arsa linzami ya fi karfin bakin kaza wallahi haka aka yi ta yi فكيف بكلام الله تعالى الذي هو اسمته to yaya dangane da zancen Allah wanda shine kariya gare su yanzu mutum zai karanta littafin Allah bai san ma'anarsa ba ba mun karanta da ku ba sabbai za su karanta aya goma amma sai sun je sun koyo aiki da ayoyi goma nan kafin su kara ba shi sa aka ce suna dadewa ba wa bihi najatuhum wa sa'adatuhum kuma da waɗannan wannan alkur'ani da shi suke samun tsira da rabauta wa qiyamu dinihim wa dunyahum da shine suke tsayawa addinin su da duniyar su wali hadha kana nizau bainas sahaba shi yasa aka samu sabani ko jayayya niza jayayya a tsakanin sahabbai fi tafsirin qur'ani akan fassara alqur'ani qalilan jiddan kadan ne wai wannan sabi ya ce ga ma'anar aya wance ce ga ma'anar aya sabani a tsakanin su akan qur'ani wannan bai da yawa wa huwa wa in kana fi tabi'ina akthara minhu min sahaba ko da yake dai a cikin sahabbai a cikin tabi'ai samun sabanin a cikin tabi'ai yafi yawa akan sahabbai fa huwa qalilun bin nisbati ila ma ba'dahu sai dai kuma sabani sai zaman to kadan ne in ka hada shi ga waɗanda suka zo bayan su وكلما كان الأسر أشرف باللوقت إن زمني يزمنتو أشرف يا فدو كذا كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر to shi yasa zaka ga haduwa na ra'ayi da al-i'tilaf dacewa da haduwa shi ma duk al-ijtima'u da al-i'tilaf haduwa ne wal ilmu wal bayan da ilimi da bayani fihi aksar za ga yafi yawa ibn usaymin ya faɗa Allah ya masa rahama cewa me yasa ba a samu saɓani na fassara alkur'ani a cikin sahabbai ba da yawa me yasa amma a cikin tabi'ai sai yafi yawa na farko saboda qur'ani ya sauka ne da ligarsu yaran su ne su suka fi kowa fahimtar alkur'anin na biyu qillatul ahwa'i fihim karancin yan bid'a a cikin su da son zuciya duk lokacin da 'yan bid'a suka fara shiga cikin abu to sabani sai ya fi yawaita kuma dan dan bid'a zai shiga ya shiga nasi ya balna ya barnata shi fala tajidu ar-rajula yantasiru li hawahu ibnu usaymin yace ba za ka ga mutum yana neman goyon bayan ra'ayinsa da nasi yace sai ya mulkaso nasi ya kawo ya kafa ba kawai kowa ba abin da yake nufi kana walakin kana alwahid minhum la yaqsidu illa alhaqa aina ma wajadahu akadahu kawai duk inda ya samu kudu sai ya sai ya abin nan sai ya dauka kawai wannan shine dalilan da yasa kawai ba a samu sabani mai yawa a cikin sahabbai dangane da fassara qur'ani ba amma sai aka samu tabi'ai suka biyo bayan sahabbai sai aka samu tawaya a kansu dangane da sababin farko shine lugar larabci sai ta fara nauyi sai ta fara rauni a cikin sahabbai a tabi'ai saboda an samu buɗi an samu waɗanda ba larabawa ba sun shigo addini larabawa sun cakuɗa da waɗanda ba larabawa ba harshe ya canja ka gane ko to shi yasa aka da wannan dalilin ne ma aka ce to kai yanzu tunda an samu baki sun shigo larabci ne yana baci bari a sa ka'idojin nahu ai nahu an yi shi ne saboda mu da ba mu da larabci don mu rinka karantawa da daidai kun fahimci wannan yawwa wannan kuma ya faru ne a zamanin ali ibn abi talib sannan abu na biyu a cikin tabi'ai dalilin da yasa aka samu sabani akan tafsirin qur'ani cikin tabi'ai wato an samu fitintinu da kuma ra'ayi da kokarin mutum ya jawo nasi don ya goyi bayan ra'ayinsa kai har aka samu yaƙi a tsakanin musulmi ma to da haka waɗannan sun taimaka saboda samuwar fitintunu da bidi'o'i da rashin jituwar ra'ayi shi yasa aka yi samun saɓani wajen fassara alƙur'ani sai ga an kama ra'ayin tabi'i wajen guda nawa akan aya guda ɗaya wallahi za ka samu ra'ayin da bai fi magana ɗaya ne ko magana biyu a cikin sahabbai ba amma an ka zo kan tabi'ai sai ka samu magana goma ilimi ya karanta son zuciya ya yawaita sai ilimin ya tawaya yake nema ya bata sabani ya yawaita da rashin jituwa wannan shine yasa aka samu yawaita sabani a cikin tabi'ai to wai wannan akan tabi'ai ke faɗa to ina ga wannan zamanin nan ina ga wannan zamani wa min at-tabi'in man talaqa jami'a tafsiri an sahaba malam ku rike wannan yana da kyau cikin tabi'ai akwai wanda ya karbi duk tafsirin qur'ani gaba ɗaya daga cikin sahabbai kamar qala mujahid ka ja layi akan wannan kamar yadda mujahid ya faɗa yace aradtul mushafa ala ibn abbas na bijiro da alqur'ani ga abdullahi dan abbas kaji ko uqifuhu inda kulli ayatin minhu kowace aya sai na tsayar da abdullahi dan abbas na tambaye shi ba ni fassarar ta wa as'aluhu anha kuma sai na tambaye shi akai haka ibnu jarir tabari ya fitar a cikin littafin tafsirin sa jami'ul bayan da abu nu'aym a cikin hilyatul awliya ibnu abi shayba ma ya fitar da shi da imam ahmad a cikin fada'ilus sahaba da fada'ilul qur'an na abu ubayd al-halawi kenan yanzu mujahid yana cikin wanda suka koyi tafsirin qur'ani duka kenan mujahid almajirin waye ne to ku rike wannan duk inda ka je mujahid ya ce kaza to daga Abdullahi dan Abbas ya dudanu yace kowace aya sai nan tsaye da shi zan tambaye shi kai yanzu kana tsayawa kai karatu sai dai a zo a fara littafi da kai an yi rabi ka gudu ko an fara ba ka zo ba an makara ka an yi littafi ba ka nan waɗannan sakaci da yake samu wallahi mu kokari mu gyara wallahi in dai za mu yi koyi da sallah duk abin da za ka yi shi ka yi shi da gaske ka yi shi da gaske wani yana kokarin zuwa karatun amma yana fashi ko bai zo ba ko kuma ana yana bacci a yi ta bayanin abu yana bacci kuma za ka zo bukatan wata ran za ka karantar da wasu wallahi za ka cize yatsa sai ranar da ka zo ka fara karantarwa za ka cize yatsa za ka gane amfanin ka da hankali in an karantar da kai littafi ka gane ka sa malamin ka a gaba duk abin da ba gane ba ka tambaye shi to ka zama irin su mujahid ولهذا قال الثوري شيخ سفيان بن سعيد الثوري يجي اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به ان دي تفسير يزو ما daga wurin mujahid ya ishe ka mala kar ma ka nemi ra'ayin wani kawai kuma cikin tafsir ibn jarir tabari ya faɗi haka ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي اي saboda wannan dalilin ne ma imam shafi'i yake dogaro da yawa akan tafsirin wa tafsirin mujahid saboda ya ce shi ya bi qur'ani baki da baki aya da aya ya karba a gurin abdullahi dan abbas wal bukhari kaji har su bukhari ma yana dogaro da ra'ayin mujahid wa ghairihi ma min ahli ilmi da wannan cikin malaman ilimi shi yasa da wahala ka jawo aya kana fassara ta face sai ka samu ra'ayin abdullahi dan abbas ko ra'ayin mujahid kai ma min ayatin ba da wahala ka jawo aya wai baka samu Abdullahi abin dan Abbas abin da zai ce akan ta ba dan annabi ya masa addu'a ya ce Allahumma faqihu fid dini wa 'allimhu ta'wil ya Allah ka fahimtar da shi addini ka koya masa fassara wa kadhalika al-imam Ahmad imam Ahmad shi ma yana dogaro da ra'ayin mujahid da yawa wa ghairihi mimman sannafa fi tafsiri da wani wannan wanda suka yi rubutu shine sannafa suka yi rubutu a cikin tafsiri yukarriru turqa an mujahid akthara min ghairihi yana maimaita hanyoyin riwaya daga mujahid sama da ra'ayin wani ko ina sai ce mujahid wancan riwayar daga mujahid wannan ma daga mujahid wal maksudu kaga abin da ake nufi anna tabi'ina talaqaw tafsira an sahaba su tabi'ai sun karbi tafsiri ne daga sahabbai kama talaqaw anhum ilma sunnati kamar yadda suka karbi ilimin sunna a gare su wa in kanu qad yatakallamuna fi ba'd zalika ko da yake ko da yake suna kan akan dan samu ya takallamuna suna yin magana fi ba'd zalika a wani bangare na tafsirin bil istinbat wal istidlal ta hanyar zakulo hukunci tsabar kwakwalwar ta zakulo musu hukunci su ce kaza ne wal istidlali da kuma kafa dalili kama ya takallamuna fi ba'd sunani kama yadda kuma suna yin magana akan wasu sunnoni bil istinbat wal istidlali ta hanyar zakulo hukunci da kafa dalili ya kuna hukunci da kafa dalili alfi magana akan sabanin salafu salih magabata na kwarai a cikin tafsiri wa annahu ikhtilafu tanawu'in kuma wannan sabani sabani ne da ake ce da shi ikhtilafu tanawwu sabani kala biyu ne akwai ikhtilafu tanawwu akwai ikhtilafu tadad ikhtilafu tanawwu da kuma ikhtilafu tadad tadad wala dallin ku tadad daga biddu ne to duk ikhtilafu tanawwu shine sabanin da a ƙarshe dai zai bada ma'ana abu guda ɗaya kuma babu bambanci kuma ba zai cutar ba ina fata ana fahimta akwai sabanin da za a iya yin sa amma ba zai cutar ba ba matsala bane akwai ikhtilafu tadad wanda ba zai taba haduwa ba hannun riga ne ba su taba haduwa ba kowanne daban ne to lallai salaf sun yi sabani amfanin wannan fa wani zai iya raza kai ce to wai ku qur'anin nan naku ya akai aka samu sabani akan fassarar sa ne wancan ya ce kaza an ce mujahid ya ce kaza a ata ya ce kaza wane ne wane ne ikirma ya ce kaza to ku ya abin naku ne duk sabani ka san wani zai iya baka matsala anan to lallai salaf sun yi sabani akan tafsiri amma wani irin sabani ne ikhtilafu tanawu'in ne ina fata ana fahimta kamar yanzu misalin ni ne da kai in ce za a je gidan murtala ni sai nake ganin in dai mutum zai je gidan murtala ya je da wuri kawai ya zagaya ya bi ta tal'udu ya kewaya ya bi ta kasuwar rimi kai kuma kana ganin a'a gaskiya ba bai kamata ba kamata ya mutum ba ma sai ya bi ta nan wannan babban titin bai zagaya tana na petroleum cikin sharaɗin NNDC din nan ya miƙe ya zagaya bullo ta nan a gundi ya ƙarasa muka ce duk dai zamu je gidan murtala amma dai can ya kamata ya fi can ya kamata ya fi ƙarshe dai ina ce ina za a je ta wani ikhtilaf tanawwu ne akwai misalai da zamu kawo malam ibnu taymiya Allah masa rahama zai kawo wanda ya kamata mu fahimta ba ikhtilafu tadad bane yawwa malam yace al khilafu bayna salafi fi tafsir qalil kaji matsala ta daya sabani ma a wajen salafu salih a cikin tafsiri kadan ne wa khilafuhum fil ahkami sabanin su a cikin hukunce-hukuncen shari'a aksar min khilafin fi tafsir ya fi saɓanin da suke a cikin tafsiri hukunce-hukuncen shari'a saɓanin da aka ya fi yawa akan na tafsiri wa galibu ma ya sihu anhum min al-khilafi yarju ila ikhtilafi tanawu'in la ikhtilafi tadad galibu mafi rinjayen ma ya sihu anhum abin da ya inganta daga gare su min al-khilafi na daga saɓani kaga anan gurin ibnu taymiya ya wata ibara fa ma ya sihu ashe akwai saɓanin da ake danganta gare su ma bai inganta sun yi shirin ba to mafi rinjayen mafi rinjaye na sabanin da salaf salih suka yi akan tafsiri wanda ma ya inganta sanyi din yarji'u ila ikhtilafi tanawu'in yana komawa ne kan ikhtilafu tanawwu ne wannan sabani ne na tanawwu la ikhtilafu tadad ba wai shi ba wai ikhtilafu tadad ba ba wanda yake sabani na na na na na hannun riga ba kwata-kwata ba za su haɗu ba shi ikhtilafu tanawwu ikhtilafu tanawwu ala wujuh fuskoki ne haka na farko akwai wanda zai kasance duka daga cikin maganganu guda biyu ko ayyuka guda biyu daidai ne maganar wancan daidai ne maganar wannan ma daidai ne kamar yadda ya zo a cikin alkira'at ba akwai sabanin sabai akan kira'at ba ko babu har sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya- ya musu fada dangane da sabanin da suka yi akan kira'at din Umar ba ya je ya je wani sahabi yana yana karanta Qur'ani sai ya ji shi ba irin yadda ya ji ba ya cafko shi ya kamo kugunsa ka san an kana so ka rike mutum yadda ba zai gudu ba wando ake rikewa amma an baka kware ba sai ka rike riga in riga ne zai iya warware amma ka rike wandonsa ka rike kugun kaf haka Umar ya riko shi akan me akan ya ji ya karanta sura ba irin yadda ya ji ba ya kai shi gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ya zo a daure in gama manzala ce ya aka ya ce manzala wannan na je na karatu ba irin yadda koya mana ba annabi ya ce kai karanta ya karanta umar kai ma karanta naka umar ya karanta sai manzala ce kila kuma muhsinin dukkan ku daidai ne yanzu wannan ba sabani ba ne to amma wani irin sabani ne ikhtilafu tanawwu ne ikhtilafu tanawwu ne da haka dole gaskiya ɗalibin tafsiri wanda yake so ya san qur'ani to dole sai ya san wannan za ka iya zuwa kan aya za ka fassara ta wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza an gane ko wala in kutiltum au au me ban ji ba wala in kutiltum au mutum to a wata kira na au mittum ne kaga na sabani ne ikhtilafu tanawwu ne la ikhtilafi sadad kun fahimci wannan sannan an yi sabani akan sifar kiran sallah mun karanta da ku a bulugul maram da ta da ikama da addu'o'in bude sallah har tahiyya ma kala kala tahiyya ta kai wajen kala nawa ta kai wajen kala bakwai ko sama da haka salatin annabi ma kala kala ne yana nan salatul khawfi ba an yi sabani ba kabarbarin da ake a sallar idi karama ko babba duk akwai sabani kabarbarin da ake a sallar jana'iza duk akwai sabani a ciki wannan duk ba sabani ba ne amma akwai wanda in kai shi za a ce bai yi ba akwai wanda in kai shi za a ce bai yi ba ikhtilafu tanawwu kenan da haka ba sabani ne mai- mai cutarwa ba sai dai a ce wani nau'in ya fi wani ko ba haka bane yawwa yanzu wannan sabani ya sababa musu yaƙi da gaba a tsakaninsu a'a bai sababa musu ba abin da yake faruwa shine wani ya je wani ilimi wani wanda bai je ba yanzu wancan kaga yafi Umar ilimi ne haka ne mai kira'an nan yafi Umar ilimi a wannan wurin saboda shi yana da wannan kira'an da shi Umar bai santa ba to amma kaga Umar da ya ji shikenan sai shi ma ya dauka yana yi to wannan duk misali ne na ikhtilafu tanawwu akwai daga cikin sa wanda zai zamanto duka maganganun guda biyu in ka hada su za su ba da ma'anar ɗayan ne amma ibara din ne an yi amfani ne da ibarar lafazin sai ya sha bamban amma ma'ana iri ɗaya ne ko ba haka bane mutane sukan iya sabani akan ibarorinsu yanzu ni zan iya gama magana an ce kaza wani abin da nake nufi din zai faɗa amma sai amfani da wata ibara ba zai cutar ba ko ba haka bane ba zai cutar ba sannan kuma akan iya samun ikhtilafu at-tadad sabani na na wanda yake ba za su taba haduwa ba shi ma zamu zo mu buga misali a kansa Malam Usaimin yake faɗa yace huna asbata al-mu'allif anna as-salaf qad yakunu bainahum khilafun fi tafsir al-Qur'an لكن خلاف في تفسير القرآن أقل من من اختلاف في الأحكام لأن تفسير القرآن هو تبيين ألفاظه معناها والمراد بها وهذا شيء يقل فيه الخلاف هكذا لكن الأحكام مبي... مبنية على الاجتهاد هكون شو كنت شريعة سنجنوني أكن اجتهادي والنظر والقياس للنظر إلى قياسي فصار الخلاف فيها أكثر من الاختلاف في التفسير شيء ذاك سامو صاباني أتشكين هكون شو كنت شريعة سمد أنا تفسيري وذلك لاختلاف الناس في العلم والفهم وأن يفعل أن يسمد صاباني متعني أكن إلمي دفنينتا yace hakika bayani ya gabata inna hunaka farqan baina at-tafsiri bil ma'na wa at-tafsiri fil lafzi fa tafsiru al-lafzi shay'un wa tafsiru al-ma'na alladhi yuradu bi- bil ayati shay'un akhar ay anna al-lafza yufassiru ma'anahu bihasab al-kalima wa yufassaru al-muradu bihi bihasabi as-siyaqi wal qara'in haka dai in kun duba cikin littafin ku masu a, mai sharhin malam Usaimin yayi bayani dalla dalla da misalai ma da yawa waɗanda za a iya za a iya karuwa yace ahaduha haka ne ko wadhalika sinfani yace sabanin kala biyu ne ahaduha ahaduhuma na daya an yu'abbira kullu wahidin minhuma anil muradi kowane ɗaya daga cikin su yayi ta'abiri yayi bayanin abin da yake ya fahimta bi ibaratin ghaira ibarati sahibihi yayi amfani da ibara ba irin ibara dan uwansa ba yanzu ni zan iya ce ma zan je gida ko kai kuma zaka ce me zan tafi gida kaga zan je gida zan tafi gida ibara ɗaya ce ba ɗaya bane to amma yanzu wannan uh, an samu sabanin lafazi ko ba samu ba to kaga wani ikhtilafu ta nawa ne yanzu wani zai zo ce ka ji Allah ya ce zai je gida wani ma ce kai kai nayi gida ko ba ga bane ba amma duka me suke nufi tafiya gida to ana iya samu wannan akan alqur'ani salaf sahabbai ko tabi'ai su yi amfani da wannan lafazi din wannan baya nuna cewa wai sabani ne da rikici sabanin ibara ne kawai tadullu ala ma'ana fil musamma ghayr al ma'ana al akhar ko mutum ya amfani da ibarar da ba ba ibarar dan uwansa ya amfani da shi ba wanda zai nuni akan ma'anar wato abin da ya ambata ba ma'anar shi dan uwan shi ba ma ittihadil musamma duk da cewa abu ɗaya suke nufi qur'ani suke nufi amma wannan zai yi amfani da ibara ba irin ibarar wancan ba bi manzilatil asma'i al mutakafi'a daidai yake da sunannikin da suke mutakafi'a sun yi kai ɗaya allati bainal mutaradifa wal mutabayina wanda suke tsakanin abubuwan da an ce mutaradifa wato iri ɗaya al asma al mutaradifa suna iri ɗaya al mutabayina wanda sun sha bamban kamar misalin zahaba ilaihi kaji wannan da lahiqa bihi zahaba ilaihi ya tafi gare shi ko ya tafi me gare shi lahiqa bihi ba ya hadu da shi kaga ibarar ta sha bamban haka ne zai iya daukan ma'ana daya zai iya yiwa kuma ya sha bambanci amma abin da zamu iya fahimta ma'anar su ɗaya ne ya tafi gare shi duk dai sun hadu wani kuma zai iya ce ai lahiqa bihi ya gamu da shi ba da niyyar ya tafi wurinsa ba to amma dai abin da muke nufi a nan gurin zahaba ilaihi lahiqa bihi ko zahaba ilaihi ko masha ilaihi kawai zahaba ilaihi masha ilaihi me ake nufi tafiya amma ya amfani da kalmar zahaba wannan ya yi amfani da kalmar me masha to akwai abin da kuma ba za su taɓa haɗuwa daidai ba malam yake cewa kama kila fi saifi kamar yadda aka faɗa dangane da sunan as-saif me as-saif takwabi akan ce da takwabi shi kadai ne fa takwabi ne fa akan ce da shi as-sarif as-sarim kuma ana ce da shi me al-muhannad as-saifu ne fa amma wasu suna ce da shi me wasu kuma suna ce da shi me al-muhannad kuma amma duk abu ɗaya ake nufi duk abu ɗaya ake nufi wa zalika mislu asma'illahi al-husna ga babban misali kamar sunan rikin Allah Allah kan guda nawa ne amma sunan rikin sa nawa ba iyaka malam ba 99 misali ne kuma aka baka ashe za a iya ambatan abu guda ɗaya da suna kala kala kala to kamar haka kuma za a iya bayani akan abu ɗaya da kuma ibara kala kala kala nan fa duk ana so a nuna muku sabanin da aka samu gurin sarrafa ba sabani ne na me na kawo ka ai fada ba wasman rasul da sunan nakin manzon Allah sunan sa nawa ne da yawa Ahmad Muhammad Hashim Taha Mahmud مصطفى بشير النذير نبي الرحمة نبي الملحمة نبي الساعة أبو القاسم مشتبه مدثر مزمل متوكل مختار
ka ji wai rabi'u ai zama rabi'u kuma ta ga shirin mutane ba da rabi'u kuma abin da ya dame ni anan mutum ɗaya ne fa amma aka kira shi da me sunan naki da yawa wa asma'il qur'an kamar yanzu qur'ani na'am duka dai ba mun zo bayani duk dai ana iya ambata annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi alqur'ani ya ambace su ya wani abu ya zo a matsayin sifa wani abu ya zo a matsayin suna muna buga misali ne da sunan qur'ani alqur'an alkitab alfurqan alhuda الذكر الرؤى النور ها الحق kun ga yanzu duk abu guda ɗaya ne ko aka ambace shi da suna nawa to duk ku fahimci wannan zai taimaka fa inda asma Allah kullaha tadullu ala musamman wahid ibn taymiya ce sunanakin Allah ba suna nuni akan musamma wahid bane abu ambata daya falaysa du'a'uhu bismin min asma'ihi al-husna mudaddan li du'a'i bismin akhar ba wai ana nufin du'a'uhu an an kira shi bismin min asma'ihi da wani suna cikin sunan nikinsa al-husna kyawawa mudaddan wai yana kishiyantar shine mudaddan yana kishiyantar li du'a'i bismin akhar cewa wai ba a yadda a kira shi da wancan suna ba ba haka ake nufi ba bal al-amru kai yadda dai al'amari yake kama qala ta'ala kamar yadda Allah yake ne ولدوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى هو سونا daga cikin sunnakin Allah yana nuni akan zatin ubangiji al-musamma wanda aka ambata wa ala sifa sannan sunan yana dauke da sifar Allah kaji ko magana ka kai Abdullahi allati tadammana al-ismu wanda sunan yake dauke da shi kal ilmu kal ilmu wannan ilmu menene sifa ne amma akan iya ce da Allah al-alim sifatuhu alimun ne kuma akan iya ce da shi al-alimu sunansa yadullu ala zati wal ilm yana nuni yanzu wannan al-ilmu yana nuni akan zatin Allah ne al-alimu sannan kuma sifar Allah ne mai mai ilimi wal qadir yadullu ala zati wal qudra haka kuma war rahim yadullu ala zati war rahma to nan kenan to sai mu nakif huna dan kar mu shiga